الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله قائد الغر المحجلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا اللهم ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته barkanmu da arzikin hallara wannan majalisi mai albarka da muka saba karatun alkur'ani mai girma tare da fassara kan fahimtar magabata majalisin da yake wannan masallaci na tunawa da Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Allah ya ji kansa da rahama masallacin da yake nan anguwar kasuwar Kaji a cikin garin Azare karamar hukumar Katagum jihar Bauchi Najeriya yau mun sha ruwa na 18 majalisi na 18 ga watan Ramadan alif da ɗari hudu da arba'in da bakwai hijiriya, wanda kuma ya zo daidai da bakwai ga watan uku watan Maris miladiya shekara dubu biyu da ashirin da shida. Allah maɗaukakin sarki ya sake mana arzikin zama don ci gaba da karatu a cikin suratul hijir mai albarka. A insha Allah ta'ala za mu ɗora daga yadda muka fara jiya kan aya ta saba'in da takwas zuwa yadda Allah maɗaukakin sarki ya ba mu iko. Kafin nan kamar yadda aka saba ga wata takarda da kuɗi jingim, wasu bayan Allah waɗanda suke zama gabas da wajen masallaci don sauraron wannan tafsiri wannan tafsiri namu mai albarka sun ba da kuɗi wa marayu naira dubu ɗari naira dubu ashirin da ɗaya da ɗari biyar naira dubu ashirin da ɗaya da ɗari biyar muna addu'ar Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi Allah ya biya su da gidan aljanna Allah ta'ala ya inganta bayansu sannan wani na cewa idan mutum ya zo masallaci ya tarar ana ashen shi kuma zai yi sallar isha'i shin zai bi liman idan liman ya yi sallama a raka'a biyu zai tashi ne ya yi sauran biyunsa ko kuma zai jira liman su ƙarasa biyun tare wani ɗan uwa a lagos ya ce don allah a tambaye ni ta wannan wasu bayanai ne wanda ban sanya ya zan muku ba akan maganar ko group ne ko wane ne to shi kuma group ai lamba ake bayarwa sai a bawa masu hidima su sa mutum a group a bayanin ba zai amfani ba lamba aka bayar sai a mika masu hidimar sai su sa shi a group din yan uwa wanda suka turo takardu na neman addu'a na bibi da yawa daga cikin bukatun addu'o'i Allah madaukakin sarki ya fi mu sanin bukatunku da masu damuwar jinya da masu damuwar rayuwa da masu bukatun bukatu irin na neman mahalli da masu aikin yi da masu haihuwa da masu karatu duka Allah subhanahu wata'ala ya biya wa kowa bukatarsa Allah maɗaukakin sarki ya sanya albarka cikin dukkan abin da ya ba wa bawansa Allah shiga cikin lamuranmu shi wannan mai magana bin liman a sallar ashen e za ka iya bin liman mai sallar ashiyan kai kuma za ka yi sallar isha idan ya yi raka'a biyunsa ya yi sallama sai ka miƙe sai ka cika to raka'a biyu da suka rage na sallar isha biyu a surrance kuma fatiha zalla kamar yadda isha take innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa ayyuka duka ana musu hukunci ne da niyoyin masu su don haka niyyarka ta sallar isha ce zaka dace da ladanka na isha kuma ka sauke nauyin wajibinka na sallar isha da haka insha Allah ta'ala amma abin da kake tsammani cewa ka jira liman ɗin ku ƙara raka a biyu da shi wannan kuskure ne bayan ya yi sallamar sannan kuma du ka jira shi ya miƙe sannan ka jona a biyunsa da zai sake yi a wannan kan wahami ne in ka yaka kuskure ne ba a taɓa haka ba yau ga wasu ɗari biyar ta makale sannan wannan kuma ya ce to wannan shi ma iya asusun marawi ya bawa ga wata ma da fatan malam ya sha ruwa lafiya don Allah yana so a masa bayani dangane da to mutumin da yake fama da matsalar rashin rike alwala ba ta ɗaukar lokaci wani lokaci a sallah sai ya sake alwala sallah ɗaya sai ya sake alwala uku ko fiye yana yi sai ya fara sallah sai ta warware yana sakewa kafin ya idar da to kafin ya kafin ya idar ta warware to kamar yadda muka sani a fitar da iska yana karya alwala kamar yadda fitar da fitsari yana karya alwala amma ga lafiyayyu amma wanda Allah madaukakin sarki ya jarrabe shi yake da jinya ta yoyon iska ko ta yoyon fitsari wanda ake ce masa salis shine salis to shi hukuncinsa a shari'a duk wanda yake da irin wannan jinyar to idan ya riga da yayi alwala kana alwala to ba zai koma baya saboda wannan jinyar ba idan ya fara alwala to duk abin da ya fito ba zai saurare shi ba zai yi alwalarsa a haka zai yi sallarsa a haka idan ma zai yi nafila bayan sallar zai tashi yi nafilarsa a haka amma da zalan ya kammala wannan ibadar ya yi sallar ya yi nafilarta ya gama azkar ɗinsa ya tashi ya gama da wannan to alwalar ta ƙare aiki ta yi aspaya idan ya zo yin wata sallah to sai kuma ya sake alwala in mai fita fitsari ne sai ya koma ya je ya wanke abin da ya fita sai ya zo ya sake alwala in mai fitar iska ne ita iska ba a mata tsarki sai ya sake alwala daga nan daga san da ya fara alwala har ya gama abin da zai yi da alwalar ba zai saurari duk abin da zai fito ba kawai shi hukuncinsa shine duk lokacin da zai yi sallah ya sake alwala walisalis albauli an yatawadda li kulli salatin ka'ida shine mai yoyon fitsari zai yi alwala ne a kowace sallah amma wannan abin da malamin ya faɗa cewa idan zai yi sallah sai ya sake alwala sau uku kuma kafin idan sallah ta warware to idan kana bi hakan din to kana wahal da kanka kuma idan waswasi ne ba za ka warke ba domin akwai wanda shi jinya ce akwai wanda kuma waswasi ne shedan ne zai zo ya dinga raya maka wani abu ya fita kuma alhalin ba abin da ya fita karshe inda za ka duba sai ka gaba abin da ya fita amma shedan din zai maka tasiri ta yadda idan ya maka wannan waswasin ba ka da nutsuwa in ba ka duba ka tabbatar ba kuma in ka duba din zaka ga ba komai amma ba zai barka ba sai ka daina abin da kake yi ka duba to idan kana biye shi to haka za ku yi ta tafiya ba za ka warke ba amma in kai banza da shi dama banza ne in kai watsi da shi kai banza da shi shikenan zai rabu da kai idan ya zo ya raya maka cewa ka da iska ka rabu da shi ya raya ma cewa fitsari fa ya fita karbar shi ka ci gaba da abin da kake yi zai haƙura ya tsine ma albarka ya tafiyarsa kaga kurub to wanda shedan ya wanda shedan ya tsine masa ai dan albarka ai duk wanda suka bata da shedan to ai ya tsallake ya tsira barakallahu fikum don haka wannan shine hukuncin mai irin wannan matsalar ba a bai wasi. kuma ko da ma na gasken ne ko da na gasken ne kamar da na muku bayani haka wannan shine hukuncin ba a koma baya ga wata sabuwar ɗari biyar da doguwar tambaya Allah ya saka da alheri a shi ne mahaifiyarsa Allah ya yi mata rasuwa aƙalla yau wata biyu to wannan maganganun na karanta su mana yana kokawa ne mahaifiyarsa ta rasu wata biyu da suka wuce amma ya kasa haƙuri in ya shiga gida sai ya daga ganin kamar zai ganta haka sai ya dinga zama yana jugum yana tagumi yana irin dai abin da kowa ya sani to wannan matsalar kowa a cikin ta yake sai in wanda ba ta same shi ba ba mai ce maka dan me ba mai ce ma kayi laifi don ka ji takaici ko bakin cikin rasuwar mahaifiyarka wannan jimamin ba yadda aka iya da rasuwar mahaifi da rasuwar mahaifiya da rasuwar ɗa da rasuwar mata suna da ciwo suna da zafi mai yawan gaske kaga dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan yaro da bai wuce wata shida ba yana hawaye annabi sallallahu alaihi wasallama sau nawa yayi kuka dan abin duniya ni ban taɓa jin arabato annabi yayi kuka dan abin duniya ba amma wannan yaron da ko wani sabawa ma bai yi da shi ba ba ma a gidansa yake ba a hannun riko ma yake a wani gida yake ake ake renonsa amma ranar da ya rasu haka annabi salma ya dinga zubar da hawaye yana cewa lallai zuciya dole ta yi bakin ciki lallai idanu dole ya zubar da hawaye lallai muna cikin bakin cikin rabuwa da kai ya ibrahim to wa za ka hana ya kuka ba da za ka hana ya kuka masifa ce jarrabawa ce wadda Allah ya jarrabe shi da ita sai dai a bashi hakuri inda hakurin ya zama dole to hakuri zamu baka Allah ya gafarta mata Allah ya ji kayin ta ya rahamshe ta Allah ya sa mutuwar hutu ce a gare ta amin to amma shi hakurin da kake ganin sa shi kansa hakurin ibada ne idan baka yi shi na ibada ba za ka yi shi na dole saboda ana nan ana tafiya a kwan a tashi za ka manta to ka yi ƙoƙari haƙurin ya zama maka na lada idan ka yi na lada to dama jarabawar Allah ne ya saukar da ita kuma dama ya saukar da ita ne domin ya jarraba ka idan ka ci jarrabawar shine ka jure ka yi haƙuri ka yarda da hukuncinsa ka sallama ka rungumi ƙaddara to sai kuma Allah maɗaukacin sarki ya maye maka da mafi alkhairi duk alkhairi yana hannun Allah babu abin da Allah yake yi mummuna kai ne ka gan shi mummuna yanzu ba za ka yi mata addu'a ka roƙa mata Allah ya zamcewa can ya fi nan ba yanzu idan aka ce mahaifiyarka tana nan mala'ikun rahama sun karɓe ta sun mata kyakkyawan shimfiɗi sun sake mata sanyi tana nan a cikin ni'ima da walwala ruhinta an sanya shi cikin ruhin annabawa da salihan bayi ta huta da wannan jagaliyar ta huta da wannan hayaniyar ta huta da wannan takaicin yau da na gobe kullun sabo ba abin da yake canzawa yanzu kai ba za ka yi mata murna ba mumini idan ya mutu yana koma ga ubangijinsa ne baka fi Allah son ta ba kuma sannan Allah da ya saki ni'ima a duniya gutsura mana yayi rahamar da muke gani muke walwala a cikin ta ɗaya ce a cikin rahamar Allah guda ɗari to gare shi ta koma duk ni'imar duniyan nan Allah maɗaukacin sarki kaɗan ya sake daga nemominsa duk rahamar duniyan nan ubangiji ta Allah kaɗan ya sake daga rahamarsa to yaya za ka yi bakin cikin wanda ya koma wurin wanda yake da dukkan ni'ima wadda ya koma wurin wadda yake da dukkanin rahama sannan yaushe za ka yi baƙin ciki yaushe za ka ɗaga hankalinka ka kasa haƙuri da wanda ya karɓi kayansa dama nasa ne aro ya baka ya fi ka santa shi ya halicce ta bai wasa ce kuma ya karɓi kayansa yaya za ka yi jayayya da Allah ka ce kai ba haka ba da haka ne ummu sulaim radiyallahu ta'ala anha ta ja hankalin mijinta abu talha yana son yaronsa ya kwalla farai akan yaro yaro ba lafiya yaro ya rasu Abu Talha baya nan yana wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Talha ya gama hira a wajen Annabi alaihi salatu wasallam an yi isha sai ya dawo gida ina ummu salama ya labarin jikin yaro tace jikin yaro yayi sanyi yaro ya warke amma bai fahimci me take nufi ba yace to ba na abinci in ci bai je ya duba yadda yaro yake ba ita kuma ta wanki yaro ta sa masa likafani ta je ta ajiye shi a bayan gida ta ɓoye ya ci abinci yayi nak da ta ga ya nutsu tace Abu Talha tambaye ka wata rigima ce nake so ka warware mu makota ne suka nemi makota su ba su aron kayan amfani na gida suka ba su aro bayan sun gama amfani su da kayan amfani sai masu kaya suka aiko a ba su kayan su sai masu aron nan suka ce a tafau ba za su bayar ba suna da gaskiya sai ce a wannan ba su kulla gaskiya ba ta ce to ɗanka da Allah ya baka aro ya karɓi kayansa kai hawa sannan wani abu da zaka tuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace idza usiba ahadukum bi musibatin falyatadhakkar musibatahu bi fa innaha a'zamu masa'ib idan ɗayan ku aka jarrabe shi da wata masifa ya tuna masifar rabuwa da ni ta fi kowace masifar ciwo ai baka san rashi ba idan baka tambayi Abubakar da Umar ran da manzon Allah ya rasu ba sallallahu alaihi wasallam ai baka san an yi rashi ba idan baka tambayi Anas dan Malik ranar da manzon Allah ya rasu ba ai baka san rashi ba idan baka tambayi nana Aisha ta baka labarin ran da manzon Allah ya rasu akan cinye ta ba wallahi baka san rashi ba da baka halarci Madina ran da aka ce manzon Allah ya cika kowa ya dimauce kowa ya dimauce shi kansa musuluncin ana tunanin makomarsa babu masifa da ta kai wannan inda ta rashi ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce to duk wanda aka jarrabe shi da mutuwa to ya tuna mutuwa ta ta fi kowace mutuwa ce to in ka juri waccar ka manta to wannan ma ka manta da ita Allah ya gafarta mata Allah ya jikanta Allah ya gafarta iyayenmu Allah ya jikansu wanda suke raye Allah ta'ala ya kara musu lafiya da nisan kwana cikin imani sannan wannan yake cewa shin yin raka'atul fajri ya halatta bayan an yi sallar asuba ya halatta ga wanda ya saba ta kubce masa wanda ya saba yi kuma sai ta kubce masa wata rana yayi bacci bacci yayi nauyi aka zo aka yi sallar asuba to ya iya miƙewa ya kawo ta abin da yasa na ce wanda ya saba saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce babu sallah bayan sallar asuba idan an yi sallar asuba babu sallah har sai rana ta hudu wannan hukunci ne na annabi sallallahu alaihi wasallam don haka idan mutum dama bai saba yi ba sai bayan sallar asuba ne ya shi lokacin yin raka'a biyu na alfijir to ya keta wannan hadisin amma abin da ya sa na ce idan mutum ya saba sai bacci ya danne shi ya iya in yi sallar asuba ya yi a matsayin ramuwa saboda ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana an yi sallar asuba wanda cikin sahabbansa ana ce da shi Qais ibn Amr sai ya miƙe yana nafila Annabi sallallahu alaihi wasallama ya tashi ya je kansa ya tsaya bai bar wajen ba sai da Qais ya gama sallah da ya idar da sallah manzon sallama ya ce sallar mai kai zai ce ya ma'aikin Allah rakawai na biyu ne na alfijir ban samu na yi ba na rama su yanzu sai annabi alaihi salatu wasalam sai ya wuce to amma ka san yadda ya zo ya tsaya a kansa ya ji dalili ka san goban ya ganshi yana ba zai bashi ba don haka dama ce ga wanda bai saba bari ba amma wanda ya saba bari to wannan ba dama sa wace ba shine za ka yi aiki da dukkan dalilai guda biyu amma akwai waɗansu da ake Allah yake jarraba su kullum aka yi sallar asuba sai sun miƙe sun yi kabara za su yi rakawai biyu na alfajir to wannan rusa shari'a ne in ka ce za ka yi aiki da hadisin kai sunan amur ne kana nufin an shafe wancan kenan wancan yana nan a mahallinsa wannan dama ce ta wanda mai ta wanda ya saba ya makara tayu ya shekara ma bai makaran ba sai aka ɗaga masa kafa aka ba shi dama Allah ya gafarta mana amin me hukuncin wanda yake yi wa iyayensa rashin kunya alhalin alhalin ya tashi ya gansu suna shan taba da giya a rayuwarsu bayan ya girma mara kunya ne wannan hakan sai ya sa ya musu rasar kunya ko ya san su suna shan giya ko ya san su suna shan taba suna yin tata suna kaza suna da wannan hakkin suna da wannan hakkin ne musu ladabi ya kuma kyautata musu ba dalilin da zai musu rasar kunya saboda wannan babu dalili gashi nan muna muna karantawa a cikin alkur'ani mai girma akwai laifin da ya kai bautar gunki ne amma yaya annabi ibrahim ya kare da mahaifinsa ya masa tsoron ido ya abati ya abati ya abati ya abati ya san mahaifinsa bautar gunki yake kuma shine dillalin gumaka kuma shine wanda ya daure masu bautar gumaka gindi kuma ɗansa annabi kuma shi ya san shi annabin Allah ne ya fi babansa tsarki nesa ba kusa ba amma bai yi baban tsoron ido ba bai ce kai mushriki sai ce ya abati haba baba haba baba ya abati alqur'ani haka yake maimaita fa ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika ya abati la ta'budu shaytana ya abati inni akhafu an yamassaka azab ya abati lima ta'budu ma la yasma wa la yubsir ya abati kuma da uban ya fusata yace araghibun an araghibun anta an alihati ya ibrahim la in lam tantahi la arjumannaka wa hajurni maliyan yace kai gumakan nawa kake kyama ba ni na haife ka ba in baka bari ba sai na jefe ka in tsine maka albarka ka tashi ka ban wuri ya kore shi ku ji fa irin kaushin da ya masa qala amma sai yace sa astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya zan nema maka gafar ubangiji na da aka kore shi ya yadda ya tafi saboda rashin tafiya tsaurin ido ne a kore kan wanda ya isa da kai ya ce ta ci ka bar nan kuma ka ka bari ka ce a yi haƙuri dai ka tafin shi ne ka yi biyayya sannan sai a sake gyaro ta ta haka sai tashi ya tafi shi sa Allah ce falon ma'ata zalahu ya tafi kenan don haka iyayenka iyayenka ne ko ka gansu suna shan giya ko ka gansu suna caca ko ka gansu suna shan taba iyayenka ne suna da hakki na biyayya suna da hakki na soyayya suna da hakki na kwantar da kai da risinawa matukar ba su yi maka umarni da kai ka sha giyar ba matukar ba su yi maka umarni da kai kai cacar ko ka sha tabar ba akan wannan la ta'ata li makhluqin fi ma sutul khaliq ba za ka abokin halitta wanda aka halicce ku tare ku saba wa halicci ba amma in ba haka ba baka da baka da dalili to wannan mara kunya ne ba daidai bane ba barakallahu fikum sai mu hakura daga wannan gabar domin mu ci gaba da karatu Allah ran jiya mun tsaya fadin Allah ta'ala wa in kana ashabul aikati da zalimin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ubangiji ta'ala yace wa in kana ashabul aikati lizalimin fantaqamna minhum wa innahuma labi imamin mubin Allah yace haƙiƙa ashabul aika mutanen duhuwa haƙiƙa sun kasance azzalimai fantaqamna minhum sai muka ɗauki fansa daga gare su wa innahuma labi imamin mubin kuma su biyun duka suna nan akan turba bayyananniya suna nan akan gwadabe sananne bayyananne wannan malamin tafsiri suka ce ana magana ne akan mutanen annabi shu'aib saboda sun yi kusacin wuri da kusacin zamani da mutanen annabi lot bayan an gama labarin mutanen annabi lot sai aka biyo baya da labarin mutanen annabi shu'aib wanda kuma haka ne zaka gani cikin suratul arafi haka zaka ne zaka gani cikin suratul shu'ara mutanen annabi shu'aib su suke biyo bayan mutanen annabi annabi lot saboda kusacin zamani da kuma kusacin waje sannan kuma da kusa nau'i na azaba Allah madaukakin sarki kamar yadda yake jera kissoshin haka ya ambaci ashabul aika ashabul aika ittifaqin malaman tafsiri sune mutanen annabi shu'aib ko kace mutanen annabi shu'aib ne sune ashabul aika kadzaba ashabul aikatil mursalin id qala lahum shu'aib ala tattaqu ashabul aika sun karyata manzanni sa'ilin da shu'aibu yace da su ba za ku ji tsoron Allah ba kaga kenan mutanen shu'aibu ne ashabul aika suka ce abin da ake nufi da al'aika bishiyoyi ne waɗanda suke cinkushe waje ɗaya suka samar da wato inuwa da duhu wanda mu a hausa muke cewa muke cewa duhuwa su ne mutanen duhuwa to amma malamin tafsiri a irin wannan gaba suna tattauna ashabul aika ɗin nan da Allah maɗaukacin sarki ya aika musu annabi Shu'aibu, kuma a cikin Alƙur'ani yakan ce ya aiki Shu'aibu zuwa Madiyana. Shin su ne Madiyana ko ko Madiyana daban, ashabul aika daban. Masotul Arafi wa ila Madiyana akhahum Shu'aiba. Kala ya qaumi ibudullaha malakum min ilahin ghairu. Qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum. Haka a cikin Hudu wa ila Madiyana akhahum Shu'aiban قال يا قوم قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره فاوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس اشياءهم والى مدين اخاهم شعيبا في سوره العنكبوت فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الاخره ولا تعثوا في الارض مفسدين wannan duka Allah ta'ala yana cewa shu'aib shu'aib amma mutanen madiyana amma a cikin shu'ara sai yace kazzaba ashabul aikatil mursalin id qala lahum shu'aibun ala tattaqun sai ya ambace su da ashabul aika a nan ma cikin sotul hijir ya ce wa in kana ashabul aikati da zalimin nan ko da dai bai ambaci shu'aibu ba amma dai an san tunda ya bayyana a wani wurin an san shu'aibu ne bittifaqi ahli tafsir dukkan malaman tafsiri sun yi ittifaqi cewa shu'aibu ake nufi ana to shin madiyana daban ne su daban malaman tafsiri sai suka bada ainihin wato fa'idoji ƙarƙashin haka suka ƙari junansu ilimi an samu saɓani kowa da irin yadda ya fahimta. Malam Shankitsi Allah ya masa rahama, Muhammadul Amin, a cikin wani tafsirinsa mai ban ƙayi, al'azbun namir, sai dai wannan tafsirin da yi nisa ba, saboda tafsiri ne wadda yake yinsa a majalisi, tafsiri ne da yake yinsa a majalisi a masallacin harami. So, sai ɗalibansa suka roƙe shi alfarma cewa me zai hana su rika rubutawa ana cirewa su rika cirewa suna rubutawa har yaƙi daga baya ya ba su izini amma da sharaɗin idan sun rubuto su zo su karanta masa ya tabbatar da abin da ya faɗa ne to ya zuba karatu a wannan waje amma sai dai tafsirin bai yi nisa ba bai wuce suratul an'ami ba amma zuwa suratul an'amin ma abin da ya fito wanda ni na sani ya kai mujalladi biyar zuwa an'amin ma sosai so cikinsa akwai ilimi mai yawan gaske masu faɗan tarihinsa suna cewa akwai lokacin da aka zo ana karanta masa yana ji ya tada rikici da musu cewa ba shi waɗannan maganganun ba wannan ilimi da wannan baiwa ba shi ya zuba ba an je an masa cushe aka ce akar makallahu kai ne ya ce ba shi ba ne a je a kawo kaset aka kawo kaset aka kunna ya ji shi ne yake wannan bayanin sai fashe da kuka bayan Allah kenan waɗannan su ne malamanmu da ilimi aka san su da ilimi aka san su muna amfana da su amma kun ji ko zancen su ma ba ma yi littafansu suna nan a cikin littattafanmu muna karanta muna amfana wasu abubuwan muna gaya muku ko sunansu ba ma kira ladansu yana wajen Allah amma wasu an cika kunnuwa da su babu littafinsu ba fatawarsu har da hotunansu ana lankayawa ba littafinsu ba fatawarsu sun shahara a suna amma babu iliminsu a ban ƙasa kawai an ɓata masa ne lokaci to ga namu su ne waɗannan malami yana, yana musun abin da yake saboda baiwar da Allah ya a cikin bayanan a zo a karanta masa a sa masa kasadin ya ji tabbas ne sai ya fashe da kuka sai malamanmu suna tsoro suna gudun a ce su ne suna gudun a ce sun kai ula'ika aba'i fajini bi mislihim idza jama'atna ya jalilul jamami'u malam ibn baz yana darasi a masallacin makka ana ba da labarin sai wani ya zo ya tambaya akara makallahu na yi mafarkin wani bawan Allah yana ɗawafi yana zaga ɗakin kaba amma tsirara. Menene fassara wannan mafarkin? Sai ce, mai ɗawafi yana zaga ɗakin kaba tsirara alama ce da ke nuna Allah ya gafarta masa dukkan zanubansa. Sai ce, to, akar makallahu kai ne, daga nan karatun ya tashi, da ya dinga kuka aka ba shi haƙuri, ya dinga kuka haka karatun ya tashi saboda ya ba da ya fassara mafarki an ce shi ne ya fassara mafarki Allah ya gafarta mai wannan an ce shi ne na haka sai ya ji tsoron kar wannan ya zame masa wata fitina amma suna nan masu gafartawa ana tallansu ‘yan sayarwa Allah ka samu cika da imani. Amin. الإمام الشنكيطي الشيخ العلامة أتشين وانا للتافي ناسا من درجة العذب النمير yake cewa wal ulama mukhtalifuna malamai sun yi sabani hal ashabul aikati hum madyanu anfusuhum shin ashabul aika sune dai madyana fa yakunu shu'aibun ursila ila ummatin wahida sai ya zama annabi shu'aibu an aike shi ne wajen al'umma guda ɗaya madiyana sune ashabul aika ashabul aika sune madiyana shikenan magana ta ƙare dama wurin su aka aike shi a can an ce ashabul aika anan an ce madiyana duk sune aw madiyanu umma ko kuma madiyana umma ce wa ashabul aikati ummatun ukhra su kuma ashabul aika su ma wata al'umma ce daban fayakunu shu'aibun qad ursila ila ummataini sai ya zama annabi shu'aibu kenan an aike shi ne zuwa ga al'umma biyu yace hada khilafun ma'rufun bainal ulama yace wannan sabani ne sananne tsakanin malamai wa aktsaru ahli ilmi ala annahum ummatun wahida yace mafi yawan malamai sun tafi akan cewa da madyanu da ashabul aika al'umma ce guda daya kanu ya abuduna aika ai shajaran multaffan sun kasance suna bautar wata duhuwa ne wato bishiyoyi waɗanda suke cunkushe wa annallaha sammahum marratan bi nasabihim madyan wani lokaci sai Allah ya ambace su da dangantakar su madyana wa marratan adafahum ila al-aika allati ya'budunaha wani lokaci kuma sai ya ambace su da duhuwar da suke bautawa idan yace madyana yana nufin kabilar su idan yace ashabul aika yana nufin masu bautar duhuwa su din dai su ne wajazama bi sihhati hadha ibn kathir fi tarihihi wa tafsirihi malam ibn kathir sahibu tafsir yace shi da wannan ya gamsu a cikin littafinsa at-tarikh da kuma tafsirinsa tafsirul qur'an al-azim shi da wannan ya gamsu cewa me cewa da madyanu da ashabul aika al'umma ɗaya ce in an ce madyanu an kira su ne da mai da kabilarsu in an ce ashabul aika an kira su da duhuwarsu da suke kifuwa a kanta wa mimman ishtahara anhu annahum ummatani daga cikin waɗanda ya shahara daga daga gare su cewa al'umma biyu ce ba ɗaya ba akwai qatada wa jama'a akwai qatada cikin tabi'ai ibnu da'amah as-sadusi Allah ya masa rahama wa jama'atun da wasu daga cikin malamai magabata wa huwa khilafun ma'rufun malam shinkiti yace wannan sabani ne fa sananne a wajen ku ba yace sabani ne sananne yace walladina qalu innahuma ummatani waɗanda suka ce al'umma biyu ne madiyanu daban ashabul aikati daban qalu fi madiyana sai suka ce game da ita madiyana qala innahu akhuhum suka ce ita madiyana shi dan uwansu ne shi ma dan kabilan ne haitu qala wa ila madiyana akhahum shu'aiban yayin da Allah ya ce wa ila madiyana akhahum shu'aiban a arata haka ya faɗa a hudu haka ya faɗa a ankabutu haka ya faɗa amma ashabul aika falam yaqul innahu akhuhu amma ashabul aika Allah bai ce shu'aibu dan uwansu bane bal qala kadzaba ashabul aikatil mursalin Allah cewa yace kadzaba ashabul aikatil mursalin id qala lahum shu'aibun ala tattaqun kun gane abinda malam yake cewa da Hausa waɗanda suka tafi akan cewa al'umma biyu ce, Maryanu daban, ashabul aika daban, makamarsu, marikarsu ta dalili shi ne wannan. Shi ne, da Allah maɗaukakin sarki ya zo ambaton Maryana sai na cewa shu'aibu ɗan'uwansu, amma da ya zo ambaton ashabul aika sai bai ce ɗan'uwansu ba. To, tun da ɗan'uwan waɗancan ne, wannan ba a ce ɗan'uwansu ba ne, kenan waɗancan daban, yanan daban, amma ɗan cikin waɗancan ne. suka ce a shu'ara'i cewa yayi kazzaba ashabul aikatil mursalin iz qala lahum shu'aibun ala tattaqun kun ga bai ce iz qala lahum akhuhum shu'aibun ba sai ce iz qala lahum akhuhum iz qala lahum shu'aibun ala tattaqun amma sauran annabawan fa iz qala lahum akhuhum nuhun iz qala lahum akhuhum iz qala lahum akhuhum iz qala lahum akhuhum amma da aka zo shu'aib sai iz qala lahum shu'aibun sai masu wannan fahimtar suka ce tun da aka ƙi cewa a kuhum a nan to wasu ne daban ba ɗan cikinsu ba ne su kawai an yi kara ne su ma an aike shi ya je same su ya musu wa'azi suna bautar duhuwa walam ya kul akhuhum shu'aibun wa ujiba an hadha su sun tafi akan haka tunda ba a ce dan wansu shu'aibu ba don haka can daban nan daban malam yace to amma an ba su amsa masu cewa duka abu ɗaya ne sun ba su amsa me yasa a can aka ce akuhum me yasa a nan ba a ce akuhum ba sun ba su amsa suka ce bi annahu lamma zakara madyana yayin da Allah ya ambaci sunan madyana zakara aljaddal ladhi yashmalu alqabila shi madyanu kaka ne wanda shi ne tsatsan kabilar gaba ɗaya kaka ne wanda shi ne tsatsan kabilar gaba ɗaya wa min jumlatiha shu'aibun kuma cikin turin tarin ƙabilar shu'aib yana ciki sai aka ambaci kakansu an gane ko yawwa don haka da aka ce zu wa ila madiyana hakan nan mun an mun yi aika zuwa ƙabilar madiyana jikokin madiyana iz qala lahum akhuhum shu'aibun lokacin da dan uwansu dan shi ma jika yace da su ألا تتقوا ومن جملتها شعيب ذكر أنه أخوه من النسب anan sai aka ambaci cewa ɗan uwansu ne na jini amma qauluhu ashabul aika amma yanda aka kira su da ashabul aika fa ma'anahu annahum ya'budunaha ma'anarsa shine masu bautar duhuwa walamma zakarahum fi maqami shirki yayin da Allah ya ambace su da sunansu na shirka wa ibadati ghairi lahi da bautar wani Allah lam yudkhil ma'ahum shu'aiban bai shigar da shu'aibu tare da su ba fi zalika a cikin wannan suna wa hum ummatun wahida hakaza qalahu ba'dhu dan haka al'umma ce guda daya Allah bai shigar da shu'aibu cikin su ba da ya kira su da sunan masu bautar duhuwa ku kuma ku raba wannan gaddama daidai ne Allah ya ce masu bautar duhuwa sun karyata manzanni ɗan uwansu shuhaibu ɗan uwan masu bautar duhuwa saboda Allah ya tsarkake manzansa da ya ambace su da sunan barnassu sai bai saka shi a cikinsu ba amma da ya ambace su da sunan kabilarsu sai ya saka shi a cikinsu domin hannunka baya riɓewa ka yar an gane? don haka malam kinkiti ya warware matsala to yanzu wanne muke cewa Madyana daban ashabul aika daban ko ko dai Madyana sune ashabul aika to abin da zai ƙara sa ka nutsu cewa su ne ai saƙon iri ɗaya ne saƙon iri ɗaya ne abin da ya kira Madyana a kansa a kansa ne ya kira ashabul aika inda al'umma daban-daban ne da sai waɗannan a concentration akan irin laifinsu waɗannan su ma a mai da hankali akan irin laifinsu amma kazzaba ashabul aikatil mursalin iz qala lahum shu'aibun ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un wama as'alukum alayhi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin awful kayla ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين wannan shine abin da ya faɗa wa ahlu madyan wa ila madyan akhahum shu'ayban qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum fa'awful kayla wal mizana wa la tabkhasu an-nasa ashya'ahum wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha haka yadda abin sakon da yazo da shi wa ashabul aika irin sa ne sak yazo da shi wa ahlu madyan haka abu ɗaya ne da al'umma biyu ce sakon da ya bambanta da haka mun fi gamsuwa da wannan Allah ya saka malamai da alheri Allah ta'ala ya ce wa in kana ashabul aikati zalimin ai wa qad kana lallai ashabul aika mutanen duhuwa sun kasance azzalimai masu zaluntar kawunan su fanta qabna minhum saboda zaluncin su nan na tauye mudu na tauye au da kuma fasadi a ban kasa suna fashi Allah yake fanta kamna minhum sai muka ɗauki fansa daga gare su wa innahuma labi imamin mubin sai Allah ya ce kuma su biyu jiya na muku ishara da wannan kuma su biyu su biyun wasu malaman tafsiri suka ce alƙaryoyin da alƙaryar annabi lut da alƙaryar annabi shu'aibu labi imamin ay labi tariqin mubinin ay wadih alƙaryoyin suna nan akan hanya suna nan akan hanya ɗoɗar suna nan tarwal suna nan fetal akan hanya bayyananniya duk mai son wucewa in yaji wucewa zai gani akan hanya suke don haka malaman tasiri da suka fassara imamun mubin anan da hanya bayyananniya waƙi haka ya nuna domin waɗannan gidajen na samudawa da kuma kufayin mutanen annabi lotso a kan hanya suke hanyar wucewa wanda a yanzu hakan nan a ƙasar saudiya hanyar tabuka kwalta ne ma ta wuce kwalta ce ma ta wuce daga kan kwalta za ka hango kufan za ka hango duwatsun da huji-hujin ƙofofin daga nesa kamar hancin kyanwa. sai ka je ka ga kofa ce sosai kuma dutse ne aka raraka aka kofa kuma har da yar kwalliya kwalliya kuma an shiga kuma daki ne a cikin kuma dutse ne kuma ba wanda ya baka labarin cewa a wani zamani ne nan shekara ɗari kaza ko shekara dubu kaza da ta wuce wata wata wata greda ta zo ta yi abinda Allah yake faɗa ne akan hanya yake wa innahuma labi imamin mubin kufayin nasu gajina akan hanya a bayyane kuma Allah ya bar shi don ya zama aya ba wata gwamnati da ta zo ta ce kai bari waɗannan bari a rushe a kawar Allah ya riga ya faɗa labe imamin mubin mun karanta jiya labe sabilin muqim Allah ya ambaci hanyar wanzazziya me wanzazziya tana nan ba za ta mutu ba tunda Allah ya faɗa haka Qur'ani ba wata gwamnatin za ta zo ta ce bari ta rushe wannan abu a kawar da hanyar babu ita haka Allah ya tsara kawai masu wuce suna gani wa innakum latamurruna alaihim musbihina wa billayli Allah ta kuna wucewa ta wajen dare da rana kuna wucewa ta wajen ga suna shine wa innahum malami imamin mubin wasu malaman tafsirin suka ce a'a ana nufin annabi lutu da annabi shu'aibu su biyun su biyun kowanne kowanne imam ne wa innahum malami imamin mubin sai ba'un ta zama za'ida da tauki kowanne daga cikin su liman ne bayyanannen liman shahararre to waye ba liman ba tsakanin annabi lutu da annabi shu'aib kowanne annabi ne kowanne atainahu hukman Allah ka sa mu cika da imani sai Allah ya ce
ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون Ubangiji ta'ala ya ce, Walaƙad kazzaba ashabul hijiril mursalin. Walaƙad kazzaba ashabul hijiril mursalin. Hakika ashabul hijir, ma'abota alhijir, hakika sun ƙaryata manzanni. Ashabul hijir su ne mutanen annabi Salihu. Su ne mutanen annabi Salihu. An ce musu ashabul hijir saboda alhijir ɗin shi ne gurin zamansu, suna ne na wajen da suke zama, shi ake cewa hijir. Ashab kuma mutanen wannan wajen. Kamar yadda al'imam al-Sheikh al'allama Muhammad al-Amin Shinkitsi, Allah ya masa rahama cikin azuwa bayan yake cewa alhijiru manazilu samud hijir su ne gidajen samudawa nan alƙariyarsu ita ce hijir bainal hijazi wa sham gidajen suna nan tsakanin garuruwan makka da madina da sham abdullahi ibn umar radiyallahu ta'ala anhuma ya rawaito hadisi annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama lamma marra bil hijr annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya wuce ta wannan waje zai tafi yakin tabuka saboda kan hanya gidajen samudawa qala sai yace la tadkhulu masakinal ladina zalamu anfusahum yace da sahabbansa kar ku shiga gidajen waɗanda suka zalunci kawunansu illa an takunu baki sai dai idan ku shiga kuna kuka an yusibakum ma asabahu gudun kar irin abin da ya same su kuma ya same ku thumma qanna'a ra'sahu sannan annabi alaihi salam ya sunkuyar ya kifar da kansa ya ci kuikuye shi da mayani wa asra'a sayra ya kuma zaburar da abin tafiyarsa hatta a jazal wadi har sai da ya tsallake wannan kwari muttafaqun alai wannan shine hijir gidajen samudawa ya zo cikin wani hadisi daga Abdullahi dan Umar har yanzu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lamma nazala al-hijra fi ghazwati tabuka lokacin da ya sauka a daidai wannan gidaje na samudawa a yakin tabuka amarahum Allah ya shirabu min bi'riha ya umarci sahabbai kar su sha daga ruwan rijiyar da yake wannan wajen wala yastaqu minha kar kuma su shayar da dabbobin su fa qalu sai suka ce cap kad ajanna minha wastaqaina suka ce ya ma'aikin Allah sai dai a kiyaye amma mun ja ruwa kam har mun dama kulli mun dama kullun mu da ruwa kuma mun sha mun shayar da dabbobi fa amarahum an yatrahu zalikal ajin sai ce to wannan kullun da kuka dama da wannan ruwan ku zubar da shi wa yuhriqu zalikal ma ruwan da kuka diba kuka sa a gora da tulu ku tittilar da shi wa yurwa an sabrat ibn ma'bad wa abi shamus anna nabiyya sallallahu alaihi wasallama amara bi ilqa'i ta'am sannan an rawaito annabi sallama ya umarci abinci ma waɗanda suka gauraya da wannan ruwan su zubar da shi cikin sahih muslim sa'ilin da aka bi ta waɗannan gidajen suna nan gidajen har yanzu suna nan shine al-hijr Allah madaukakin sarki yace ashabul hijr masu waɗannan gidajen sune samudawa sun ƙaryata manzanni kun ga anan sunan sura ya fito kenan ko suratul hijr to shine hijr wannan wurin da aka ce annabi sallallahu alaihi ya hana tsayuwa annabi ya hana shan ruwan wajen ya hana shayar da dabbobi in mutum zai wuce ta wajen ya irin na annabi sallama ya samu ya wuce wurururu ya wuce kar ya zama har yanzu Allah yana kusaci akan wannan waje ya zo ya ritsa da kai Allah ya ce sun ƙaryata manzanni to annabi shu'aibu suka ƙaryata amma Allah ya ce sun ƙaryata manzanni me dalili na annabi salihu jazakallahu khairan annabi salihu suka ƙaryata amma sai Allah ya ce sun ƙaryata manzanni me yasa saboda ai ƙaryata manzo guda ɗaya daidai yake da ƙaryata sauran manzanni gaba ɗaya yanzu zai yi kiristan da yace bai yarda da manzancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba amma sauran annabawa da manzanni duk ya yarda da su zai yi ya zama musulmi zai yi a karɓe shi a musulunci ba zai yi ba haka kowane manzo ɗaya mutum ya ƙaryata to tamkar ya ƙaryata sauran ne gaba ɗaya Allah ya ce wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budu ba wani manzo da muka aika gabanin ka face mun masa wahayin cewa babu abin bauta bisa ka cancanta sai ni ku bauta mun kowane manzo da wannan muka aike shi da haka duk wanda ya karyata ɗaya ya karyata sakonnin sauran sakon kowanne shine me shine la ilaha illa Allah ko la ilaha illa ana fa'budun shi ne sakon kowanne, to in ka ƙaryata na guda ɗaya, tun da iri ɗaya ne sauran ma ka ƙaryata nasu kenan. Wanda kace ka yarda da shi ɗin ma ka ƙaryata shi. Was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min dunir rahmani alihatan yu'badu Allah ya ce tambayi duk wanda muka aika gabaninka daga cikin manzanninmu. Shin akwai wanda muka aike shi a bauta wani ba Allah ba? Don haka saƙonsu ɗaya ne, annabi sallallahu Alaihi wasallama ce, al'ambiya'u ikhwatul li'allatin, annabawa ‘ya'yan uwa daban-daban ne, ma'ana ‘ya'yan uba ɗaya ne. Amma kowa da gyatuma tasa, shi ne kowa da shari'ar da aka aike shi, aka fassale masa daki-daki na shari'a. Shi yasa a wajen Allah maɗaukakin sarki yana cewa, Innan ladina yakfuruna billahi wa rusulihi. ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا تعالى أولئك هم الكافرون حقا lalle waɗanda suke kafircewa Allah da manzanninsa kuma suke ta ƙoƙarin sai sun raba tsakanin Allah da manzanninsa kuma suna cewa mun yi imani da wasu ba mu yi imani da wasu ba mun kafirce wasu suke so su kirkiri wata sabuwar hanya a tsakanin haka, Allah ce waɗannan su ne tabbatattun kafirai. Imaninsu da wasu daga cikin manzanni bai sa sun zama musulmai ba. Allah maɗaukakin sarki ya ce, Wallazina amanu billahi wa rusulihi, walam yi farriƙo bai na ahadin minhum, ula'ika saufa yi utihim ujurahum. Waɗanda suka yi imani da Allah da manzanninsa walam yufarriqu baina ahadin minhum basu raba tsakanin basu cire ɗaya ba daga cikin manzannin Allah to waɗannan su ne Allah zai ba su sakamakon su cikakke dunkulalle yasa a cikin wannan al'ummar ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ya saukar mana ayoyi guda biyu waɗanda suke kariya ga dukkan wanda yake neman kariya ba guru ba laya ba daga ba wuri, babu tsafi, babu tsubbo, ba lankai-lankai, ba rataye-rataye, ba shaye-shaye, ba kurɓe-kurɓe. Duk wanda yake neman kariya da zaman lafiya, annabi sallallahu Alaihi wasallama ya ce, duk wanda ya karanta su sun ishe shi. Ka fatahu sun ishe shi, amanar rasulu, bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minuna. Kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi sai Allah ya ce la nufarriqu baina ahadin min rusulihi a cikin wannan al'ummar abin da aka saukar mana daga cikin ayoyinmu waɗanda su ne madadin layu a gare mu ga wanda yake son kariya Allah maɗaukakin sarki ya ce ba ma bambanta tsakanin manzanni wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa alaiha maktasabat ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وصل اللهم وسلم على النبي المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله